بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين to annabi Sulaiman ya saurari huda-huda ya ba shi labari cewa wajituka min saba'in bi naba'in yaqin da ma dole gwamnati sai da labarai a sabo musu labari kuma ya zama labari ya kini na gaskiya wanda ba ba na ƙarya ba alƙur'ani su in ja kun fasikun bi na bayan fata bayyana an ta sai buka bi jaharatin fata zuwa na fata nadimi idan wani mutum ya kawo muku labari wanda ba mutumin kirki ba to kar ku karba ku yi aiki da shi kar ku jefar don ba a wasa da labari sai kun bincika in ya tabbata ku yi aiki a kansa in bai tabbata ku jefar da shi to yanzu ya saurari labarin da duk alhuda huda ya gaya masa ce sanan zun to zan duba za mu duba in ji sarki wato annabi sulaimanu za mu duba a sadakta shin wannan labari da ka bamu gaskiya ne an kunta min alkazibina ko daga cikin masu yada labaran ƙarya kake wanda ba a so dama labaran ƙarya
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون yanzu ya bincika ya tabbatar da labarin ya zama gaskiya amma yanzu kuma za a yi aika izhab bi kitabi haza ga wasiƙa ta nan ka je da ita wannan wasiƙa fa alqihi ilayhim ka jefa musu wannan wasiƙa sun mata walla anhu sannan ka juya ka juya ka ba da wuri san zurma za ya mu dubi menene za su ba da amsa a kansa ka dubi menene za a ba da amsa a kansa alhuda-huda su ya karɓi wasiƙa wajen annabin Allah basaraki annabi Suleimanu alaihi salam ya ɗauka a bakinsa ko kuma aka rataya masa a wuyansa ko kuma aka sa masa a fuffukensa ya dai tafi da shi da ya je sai ya tadda lokacin hutawanta ya yi ita sarauniya bilkisu idan za ta huta takan kukkulle dukkan ƙofofi ne sai ta sa kullai a ƙarƙashin tulo tana da hadimai mata waje ɗari shida amma inda take kwanciya ba mai zuwa wurin to sai alhuda huda ya zo sai ya tadda wuri duk an kukkulle ko ina da ko ina sai aka samu a ko windo wanda ba kulle ba to sanan windo ne ya shiga ya jefa mata wasiƙa akan kirjinta sai ta farka daga bacci a tsorace sai ta ga wasiƙa to Allah ya sa ta iya karatu sai ta bude ta karanta
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم maza maza sai ta kira taron majalisa tana da majalisa wanda yake ɗauke da mutum kamar ɗari uku da goma sha uku sun ce ɗari uku da goma sha biyu a wannan majalisa kenan banda sarakunan wurare wanda sun kai dubu da wani abu ko ko dubbai sai ta kira taron majalisa ya ayyar malau ya ku manyan mutane na mutanen gwamnati na inni ni ulke ilayya kitabun karimu an jeho mini wata takarda mai daraja saboda hatimin da annabi Sulaiman ya buga a jikin sai aka sa mu'jiza mai ban tsoro a cikin zuciyar duk da zai ji tsoro zai ji haiba an je wata takarda mai daraja إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta alwale ألا تعلوا علي واتوني مسلمين
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين ga abin da takardar ta kunsa wato gajeren jawabi amma mai gamsarwa innahu wannan wasiga min abdullahi daga bawan Allah Suleimanu dan Dawuda wa inna abin da wannan takarda ta kunsa bismillahir rahmanir rahim ku da sunan Allah mai yalwar rahama mai kewantaccen jin kai muna kiranku ku zo ku musulunta Allah ta'alu alayya kar ku nuna mini girman kai wato ni ina fatan ku zo mini musulmi na kuna masu sallamawa kuna musulmi to dama wajahadu biha wastaqan ha anfusu zulman wa uluwan Allah ta'alu alayya dama abin da yake bata ilimi girman kai da zalunci in kaga wanda ya fi ka ilimi kan kai ka sassoki ilimin nasa da zalunci ka ce ko sihiri ne ko rokanci ne ko shaidanu ne suke kawo masa ilimin ko ko batacce ne idan mutum riga an ce batacce ne to ba za a izina da iliminsa ba shikenan ka zalunce shi kenan kai kuma ka tabbatar da naka akan dan abin da ka sani kayi musun wa fauka kulli zi ilmin alim ko ka akwai wanda ya fi ka ilimi to in ka ce kai ba wanda ya fi ka ilimi to ka raɗa kanka wani abu kenan wanda ya fi mutane to saboda haka yanzu muna karanta shirin ilimi mai amfani a duniya wanda zai zarce lahira da ilimi mai amfani a duniya wanda ba zai zarce lahira ba da mulki mai amfani a duniya wanda zai da mulki mai amfani a duniya wanda bai zarcewa lahira da ilimi mara amfani a duniya balle lahira da mulki mara amfani a duniya balle lahira nan yanzu karatun da muka shiga kenan tun lokacin da aka gaya mana annabi dai ya karɓi wannan alqur'ani wajen Allah min ladun hakimin alim sannan annabi Musa ya karɓi littafin sa wajen Allah to nan an gaya maka kenan wannan duk abubuwan da suka kawo daga Allah yake abinda annabi Musa ya kawo taura daga Allah yake abinda annabi Muhammad ya kawo su Allah yake na fir'auna fa daktata ne mulkin kama karya ne duk wanda ya bi shi to yana jin tsoron kar ya sare masa wuya kar ya sare masa hannu da kafa la usalliban na kuma ajma'in lauƙaɗiyan na aida kuma arjinakum min khilafin wa usalliban na kuma ajma'in to kowa abin da yake jin tsoro kenan yake bin wannan daktata saboda tsoron kai ya kashe ka ko kar ya yanki ƙafayenka ko ko ya sa ka kurkuku ba iyaka laƙaɗan na kamar masjuni to wannan mun shigo yanzu ga mulkin gaskiya yana magana da mulki amma na siyasa ita bilkisu mulkinta na siyasa ne ba na Allah da annabi ba ne ba na daktata irin na fir'auna ba ne ba irin na Allah da annabi na Dawud da Suleimanu abokin maganta na yanzu innan ba ne a'a na siyasa ne samu wani abun da ya tada hankalin gwamnatinta to dole ta kira taron taron kenan manyan mutanenta ta yi shawara da su ulgele kitabun karim an je an aiko min da wata takarda mai girma ga abin takardar ta kunsa kun ji innahu min sulaimana takarda daga bawan Allah sulaimana wa innahu abin da yake kunshi a takardar bismillahir rahmanir rahim muna kiran ku da sunan Allah mai yawan rahama mai kibantacciyar kyauta a lahira Allah ta'alu alayya kar ku nuna mini girman kai kar ku nuna mini girman kai wato ni ku zo mini musulmi na kuna masu jawuwa kuna masu musulunta.
قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت سيتجا مجلسا يا أيها الملأ يا كو جماعة مو aftuni fi amri ku bani fatawa a cikin wannan lamari nawa ya yi wasu fi aure ma kuntu qadiyata namran hatta kun san ni ba na yanke kowane al'amari sai majalisa sun halarta sai abin da majalisa suka ce kaga mulkin siyasa kenan ba na yanke kowane hukunci sai abin da majalisa suka gani ma kuntu qadiyata namran hatta tashhaduni sai kun halarce ni kun bani shawara mu ga yadda zamu yi قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إلى فانظري ماذا تأمرين قالوا sai suka amsa suka ce ranke dade a cikin yadda muke ganin alamar ki kaman kin ji tsoro haka kar ki manta mu dinnan mutane ne masu ƙarfin masu ƙarfin jiki da lafiya masu ƙarfin makami masu ƙarfin haƙurin jure yaƙi kada ki ji tsoro nanu mu ulu quwwatin masu ƙarfi ne na jiki da na makami da kuma kurjinin yaƙi masin ko masu haƙuri ne masu jure wahalar yaƙi shadidin mai tsanani karki ji tsoro wani mu ilaiki amma yanzu mu dai mun gaya miki ba mu jin tsoron kowace gwamnati saboda muna da ƙarfi muna da makami muna da dabarun yaƙi ba abin da muke jin tsoro amma yanzu sai abin da ke gani mun mai da lamari wajen ki sai ki dubi ma za ta murina menene za ki ba da umarni hassan basari ya ce kashi amma ko maza sun ji kunya kun yi kirari cewa mazaje ne ku masu ƙarfi masu tanadi masu iya yaƙi masu komai ƙarfi sannan ku ce wai ku miƙa lamarin ku wajen mace mai yawo mai mai yawo tana mai mai yawo da mamanta suna motsi ita ce za ta dubi abin da za ta sa ku kuna mazaje amma kun ji kunya in ji hazanu basare yake gaya musu haka fanzuri ma za ta muri
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوا وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالتنا الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة آلها أذلة وكذلك يفعلون قال سيتجي ناجي ناغودي أما بنك سندكو فدا da gwamnati fa ba kyau fada da gwamnati ba kyau innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha gwamnati mai karfin mulki in suka shigo gari afsaduha za su bata garin wajalu izzata aliha azillatan abinda za su fara yi dukkan wani babban mutum na garin sai su kama shi su wulakantar da shi in ba ku kashe shi ba su jefa shi kurkuku kuma su kona duk abubuwan gari duk abin alfaharin gari za su za su kwakwata su kakkarya su kokona su lalata gari in ya so daga ba sa gina da kansu suke yaf'aluna wannan jumla an ce haka Allah ne Allah ne ya bada amsa haka haka gwamnati take in ta yi fada da yar uwarta in ta cinye ta ta ragargaza garin ta ragargaza komai abun alfaharin garin ta kawo masu garin ta kashe waɗansu ta ɗaure waɗansu Allah ce haka dama har tun duniya haka ake yi fada da gwamnati ba kyau in ji su ita ta riga ta gada ta san abu domin ita ce ita ce ta mutum arba'in a gidansu mai mulkin masu mulkin yaman ita ce sharhabil ne shi ita kadai ya haifa shi ya samu sarauniya
وإني مرسلة إليه بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin fanadiratun bima yarji al mursalun yanzu abinda za mu yi za mu saurara mu jarraba mu ga mutumin nan za a iya yaƙi da nasara ko ba za a iya ci yaƙi da shi a ci nasara ba ko ko sallama masa za mu yi amma duk sai mun jarraba mun gani ni ina da abubuwan da zan jarraba in gani yadda zan gafara da shi zan gane in ba za mu iya fara da shi ba zan gane abinda zan yi inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin zan aika masa da kyauta kyauta wani abu ne wanda yake kashe wutar gaba kun ji da abin da tace da farko masa da kyauta in gani kyauta yana kashe wutar gaba bi hadiyatin da kyauta fanazilatun zan saurara bima yarji'ul mursaluna da wani labari ne manzannin nawa za su dawo ta tada mutum ɗari biyar maza ɗari biyar mata aka canja musu kamanni aka aika da abubuwan girma da tubaloli na zinariya da azurfa da hular girma ta sarauta da kaya iri-iri to tunda aka aika da wannan aika to dama Suleimanu ya ce alhuda-huda ya zauna ya rika jin labari yana kawo masa labari me ake ciki me ake ciki duk abin da aka faɗa sai alhuda huda ya je ya gaya wa sai na Sulaimanu duk abin da aka shirya sai ya je ya gaya wa sai na Sulaimanu to da aka shirya haka sai aka ce ai za a aiko maka kyauta ne a duba a gani in kai basarake ne ka karɓi wannan kyauta to za a san yadda za a sasanta da kai in an ga za a iya murkushe ka a zo a yaƙe ka in ba za a yi murkushe ka ba to sai a yarjejjeniyan b ya zama kana yanka musu haraji ko shekara abin da za su riga kawowa abin da suka shawarta da zinariya mai nauyin kaza sun aiko da abu kaza iri kaza za su tabo wajenka su kawo maka wannan kyauta sai ce zinariya ya to da kyau aljanu maza maza a nemo mini zinariya a zo ina so a daɗe mini kofar fadan nan kamar mil ishirin da ɗaya daga kofar fada har zuwa waje mil 21 ina so a mil zinariya shikenan sai aka yi da kwaltan zinariya fa mil 20 da zakun wato 27 a sai masu tafiya kullum inda zo kwana huda-huda yana ba da labari randa za su iso huda-huda yana ba da labari suka zo da kayan kyautansu to sai aka shirya a yan matan aljanu da yan matan da yan matan mutane da samari sai aka zo aka yi wa sai na suleiman shimfiɗa aka yi ma shimfiɗa mutane suka kewaye aljanu suka kewaye tsuntsaye suka zo suka hau ran da mutane za su iso suka iso suka ga abinda suka kunso ni a gunshe za su kawo kyauta shine ake taka shi suka tako suka iso fada suka zo suka ce an aiko mani daga sarauniya bilkisu ga aika ga hadiya to shi ne za mu karanta nan gaba فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون falamma ja sulaimana qara tu'dunani bi malin fama ataykum allahu khairun mimma ataykum balantum bi hadiyatikum tafrahun yayin da manzannin nan da shugaban su ya iso gaban Sulaiman ya miƙa masa kyauta ya faɗi jawabi dama jawabin baka aka yi qara atmidunani bi malin yace ni ne za a taimake ni da dukiya za a ja hankali na ta hanyar dukiya ni din fama ate ni ba a teku abinda Allah ya bani na imani da annabci da manzanci da sarauta da horewan mutane da aljanu da shedanu da tsuntsaye abinda Allah ya bani ya fi abinda Allah ya baku ku ne irin ku ne ake iya jan hankalinku da dukiya ba irin mu ba balantum bi hadiyatikum tafrahu ku ne kuke murna da irin wannan abin duniya mu muna kiran ku ne zuwa ga Allah ba akan maganar harkar duniya ba balantum bi hadiyatikum tafrahuna irin ku ne yake murna da irin wannan mu abin da yake gare mu ya fi abin da Allah ya baku sai Allah ubangiji tabaraka ta'ala yayi duniya ne dara makarrin a dara mumarrin da dara makarrin wato wurin da za a biya wuce ne kaman gada ba wurin zama ba ne mutum wawa ne ya ga an daɗe gada da siminti an shafi gada da da farar ƙasa in ya zo ya shimfiɗa a wuri ya ce zai huta to motoci ba za su zo su taka shi dama ba wurin da za su shimfiɗa huta ba ne to haka duniya take saboda haka ya raba abin ya mallaka wa mutum biyu musulmi duk duniya gaba daya annabi sulaimanu da zulkarnaini ya mallaka wa kafirai duk daya da fir'aun da namrud a zulkar namrud to waɗannan kyauta da allah ke bayarwa na duniya ita duniya bata kai komai ba a wurin allah shi yasa Allah baya kishinta zai ba kowa ya ba musulmi ya ba kafiri ya ba mutumin kirki ya ba mutumin banza ya bai wa mace ya bai wa namiji ba kayan kishi ba ne abubuwa ne na na duniya ita nuna misalin ta auren bayin Allah annabawa da sahabbai da waliyai da sauran mu'minai da take auren Allah a wurin kamar mutane ne dawa su ta nuna a gona sai suka ɗauko kunduna da wuƙaƙe za su je gona yankan dawa akwai wata furaniya ta yi mushi akan hanya karnuka suna yaga suna yaga sai suka hango wasu mutane da kunduna da wuƙaƙe ya kake tsammani za su yi turkai waɗannan in sun iso ba lafiya mu ba mu da wuƙa ba mu da kwando kun gani za su zo su yanki naman mu lalle ne mu tanadi yadda za mu kore su sai ka ji wow wow wow wow wow wow wallahi mu ba naman ku muke nema ba hanya ce ta biyo da mu za mu je gona ƙarya ne za ku je gona mai gona sanya ake riƙewa ku ko ku riƙo wuka da kundu ƙarya ne naman mu kuke nema naman mu kuke nema wallahi ba ne ba gona da da wata hanya ba za ku gamu ba to wannan ita ce iyakar hanya ce za mu ka biyo nan ba romu da mushin naman ku gona za mu je ƙarfiya ne mai gona mu abin da muka sani zai rike dorotari zai rike fatanya zai rike majiri ku kwando da wuka kuka rike namun kuke kuka ayya kayya to su rike kawo fada tsakanin mutanen allah da mutanen duniya ko su rantse ba za a yadda ba ƙarya ne kuke yi ƙarya kuke ga kwando ga wuka ku je ba rama kuke nema ba to saboda haka ne ake ta samun fada tsakanin mutanen duniya da da da da mutanen allah saboda haka wani wani gari ko su lamu nan ko da yake gari ne sai wani lokaci malamai yanzu sun zama yan duniya ka ga malamai sai motoci masu kyau sai gidaje masu kyau sun zama yan duniya sai duniya sun zama yan duniya sai malamai ta asha kai malamai baka san annabawa ma akwai wanda ya tuɗe mulki yayi da ɗan zinariya ba annabi ma balle malami baka san lokacin da duniyan nan annabi yake rarrari shi ke rike da duniyar gaba daya ba amma ba a kiran sarki da kira shi annabi bayan sa abubakar ke rike da duniyar gaba dayan ta ba a kiran sa sarki sai ce masa khalifa bayan sa umaru ya rike duniya ba a kiran sa sarki sai ce sarkin musulmi haka usman haka aliyu ai don an ga malami yana da mota mai kewa da gida mai kewa wannan nufi shi ke na juya ya zama dan duniya duniya a cikin aikin mutum za a garishin duniya da sa a gaba ita kadai ko ko a duniya hanya ce ta biyo da shi duniya don dole islam bi ta duniya ake zuwa lahira ba ta inda za a kauce za a je lahira ba a zo duniya ba to ko an zo duniya nan dole ana dauki da wannan irin jiki yana neman abinci sha yana neman wurin yana wurin neman wurin kwanciya mai kyau da zai rayu lafiya ya samu yi ibada da zai kai lahira lafiya saboda haka rara ake samun wahala tsakanin mutanen duniya da mutanen addini to sai dai kuma a cikin haka ne shi yasa aka sa wasu malaman ma miyagun malamai din ne su ba yadda waɗannan suke cewa Allah suke nufi su ma miyagun sai ce Allah suke nufi wannan ce su Allah suke nufi wannan ce su mu Allah suke nufi ya za ka ka gane sai bai yi Allah ya yarda in Allah ya shirye ka ba bai hada ka da magduba alaihim ba bai hada ka da gamuna ba sai ka gane gaskiya da mutanen malaman da suka yi ilimi su gaban ilimi amma suka ki sallama wa waɗanda suka fi su ilimi da gaskiya saboda wata bukatar su to abin da yasa suka yi haka fushin Allah ne ya sauka a kansu ba don haka ba wai za su ba da da jin gaskiya wata rai a yau tafiyar da minar dab'in buwar minar haƙƙi daga malami shi gaskiya ilimi ya wuce ilimin su ba abinda sai ya sallama ya ta kuka in malamin Allah da annabi ne in ko ba na Allah da annabi sai ya suka ki ƙarya ne ya kawo abubuwan suka ya sa suka to wannan malami wanda ya saukar da fishi a kansa ya sa ya ki nuna masa gaskiya Allah na ce sa asrifu ana ya tulne takabbaruna fil ardi wa yara kullu atil yu'minu biha wa yara sabila rushdi la takhiru sabila wa yara sabila ghayyi yatakhiru sabila idan Allah ya yi fada da mutum ko basarake ko ma'urrami ko mai kuɗi ko wani mutum ya yi masa magana ya yi masa ruga ta hanyar marar yaƙi ya yi masa fi girman kai Allah ce to da wai faɗa da shi kenan sai in duniya nuna masa baibai duk wurin zaune gaskiya ba zan nuna masa ba nuna masa ƙarya ita ce gaskiya gaskiya ita ce ƙarfiya wata ita ce shirya shirya shine wata ba shi ya ba sa'asu an ayati alladhi yatakabbaruna masu yin girman kai filar da gumar wayyar kulla ayatu duk abin da aka nuna musu na ban ban tsoro ban mamar billahi yu'minu biha ba za su imani da shi ba wayyar sabila rushdi in sun la yattakhiru sabila ba za su dauke su hanyar kirki ba ne wayyar sabila rushdi in sun ga hanyar bata ya tukhiru sai wa huwa wannan shine hanyar kirki in ba haka ba kai raye musulmi zai ce istighfari ba kyau salatin annabi ba kyau la ilaha illallah ba kyau wanda ya tuye shi ya bata amma zagin mutane kawar burta musulmi yawwa wannan shine rubutun shiriya kai baka da hankali nabin da bai da zuwa ce wasta gafirhu innahu kana tawwabur kai ta istighfar Allah mai karban tuba ne an da bai da zunubi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da yake wa ibada shi ya fara yin salati ibnu Allah wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhallazina amanu wa sallimu tasliman annabi da Allah zai masa goma wanda min goma Allah zai masa dari wanda min dari Allah zai masa wata dubu wanda min salati dubu za mu shiga aljanna tare kafara da kafara sun wani yace rabu da waɗannan wai batattu ne kafurai ne a wai mai istighfari da salatin annabi da wannan shine kafiri mai kawafar da musulmi mai zagi la ilaha illallah shi ne shiryayye ka sha jiya gobe da hankalin gangara musulmi gaskiya ne ko ka gaskata annabi ne ta saboda haka kwa musulmi dan Allah dan annabi dama abin nan da Allah ya faɗa a ruwan wajahu biya wasta ga na zulman ma'uluwa zawalunci da girman kai shi ke kawo tashin hankali kullum shi ke hada faɗar tsakanin sarakuna basara ke in an nuna masa girman kai an nuna masa zalunci to ba zai bari ba zai yaƙi da shi ha kuma in malami ya kawo zalunci da girman kai ya sa to ba za a zauna lafiya ba ya wahal da jahilai sai su rasa yadda za su yi wannan ya fara ce gaskiya ne wannan ya fara sai su rasa yadda za su yi an cuci jahilai kenan saboda saboda haka irin karatun da muke yanzu kenan anan ga dai yanzu an shirya an kawo hadiyya كما ارجع إليهم آتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون اجي إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم ساغرون ku koma ku koma da da irin hadiyar ku da irin ku ne ake jan hankalin ku da abin duniya ba irin mu ba Allah abinda Allah ya bamu ya fi ba falanatiyan nan wallahi in ji Sulaiman na rantse da Allah falanatiyan bi nujil laqi wallahum biha in sun ki zuwa abinda na faɗa musu na farko nan Allah ta'alu alayya watuni muslimina kar ku nuna mini girman kai ku zo kurun kun sallama kuna musulmi ku zo nuna muku addinin Allah ku daina bautar rana idan ba haka kuka yi ba wannan irin hadiyya ba za ta kai ku ba kawai kuna musulmi in kun ki wallahi zan tura muku da rundunar da ba ku da irin rundunar za ta fuskance ta da yaƙi wala nukhrijanna minha azillatan kuma za mu fitar da ku daga garin saba a cikin kaskasci wa hum saghiruna kuna kaskattattu kaga abinda ta- ta hango din ya fito kenan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa jaru izzata aliya azillatan wa kadhalika yaf'aluna wallahi in kun ki ta muku rundunan da ba ku da irin ta balle ta fuskanci rundunan mu muna da rundunan mutane muna da na aljannu muna da na shaidanu muna da abin da ba ku sani ba za- za mu je mu shiga garin mu fita mu kama manyan mu wulakantar da su a wulakance falanatiyar mu jinudin laƙibar lahun biha wa nukhrijan nan minha mu fita su daga garin saba wa musagiruna suna kaskantattu قال يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال الملأ أيكم يأتيني بأرجها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرجها قبل أن يأتوني مسلمين to yanzu an tura je ka koma sun ɗauki hanyar komawa gida sun ɗauki hanyar komawa gida sun kai sun gaya mata yadda duk abin da ya faru sun gaya mata abin da suka gani sun gaya mata abin da suka ji na ban tsoro na ban mamaki to sai ta rubuta takarda ta aika menene kake kiran mu zuwa kai za mu zo da kanmu mu gani Ah, ba taɓa samun wannan sadara gaba ɗayanta ba sai a bakin Suleimanu da farko da farko ah, in za a yi wasiƙa a larabci larabawa suna rubuta bismika Allahumma to haka annabi ya tarar larabawa suna yi sai aka a ƙur'ani sai ga ududullah udur rahman sai ana rubuta ah, sai sai aka ji annabi nuya ce ah, ah, qararka wa qararka wufiya bismillahi to sai annabi ya aje wancan na bismika allahumma na larabawan da sai ya dauki na qur'ani bismillah haka yake rubutawa to daga nan sai aka samu qulutullah wa rahman to aka aka koma na bismillahir rahmani to sai da aka wannan sai cikakkiya bismillahir rahmanir rahim sai aka koma kanta kuma sai aka saukar da shi bismillah gaba ɗaya ma ya zama aya a cikin alqur'ani wasu suka ce aya ce alqur'ani lalle bismillahir rahmanir rahim amma shin tana haɗe da fatiya in an cire bismillah aya shi da fatiya za ta zama kamar yadda ra'ayin shafi'i yake da masu wannan irin fahimta ko ko a'a fatiya tana da aya guda bakwai ko banda bismillah an amta alaihim ma aya ce to lallai ne bismillah rahman aya ce ko wanda ake gane ƙarshen kowace sura da farkon kowace sura da wannan ayar in sura ta ƙare za a shiga wata to wannan ayar za a kawo bismillahir rahmanir rahim asa sawa'un tana tare da fatiha ba ta tare da fatiha aya ce dai ta qur'ani amma abin da yasa ba a sa ta tsakanin suratu tauba da lamfali ba an tambayi sayyidina usmanu me yasa kuka rubuta suratu tauba ba ku sa bismillah tsakanin ta da suratu lamfali ba sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nuna mana kowace sura in ta cika yadda za a yi to bai nuna mana inda za mu aje suratul anfali ba har ya bar duniya sai muka karatunta yana kama da karatun suratul tauba sai muka dauka muka hada su muka ji tsoro ko ba haka bane saboda haka muka bar fili ba mu sa bismillah ba muka bar fili tsakanin suratul anfali da suratul tauba to wannan bismillahir rahmanir rahim aya ce alkur'ani wani yanki ne na aya a cikin suratul namli wannan wannan surar da ba ta da bismillah ita ce suratul taubati an samo bismillah cikon ah, sauran surori na alkur'ani a cikin wannan sura wato ana duk abin da aka rubuta na neman roƙon Allah da wannan bismillahir rahmanir rahim Allah yana biyan bukata gwargwadon imanin mai yin abin an ce murfuti ya zo kano ya tadda wata sarauniya ƙin sarki tana da ciwon aljanu aka buga aka buga aka buga ba a samu sauƙi ba sai aka ce ga wani bakon malami ya zo ya mata rubutu sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim ya nade laya sai ya bata sai ta warke da ta warke shikenan ana nan ya tafi sai wannan irin haukan sai ya kama wata yar gata aka yi ta yawon newa ba a sauke to a kunce layar wance mana a ga menene aka rubuta ita ma wannan a rubuta masa irin wannan ta samu sauki a kunce layar wancan din sai san bismillahir rahmanir rahim akab ta zo ma a sauki sai bismillah ce sai aka rubuta bismillah aka daura laya aka ba wacce bata warke ba wannan ko hauka ya dawo shi imani a zuciyar mutum a cikin addini kaman kuɗi ne ƙarfin kuɗinka a banki ba a samu mutumin da yana da cek amma bai da kuɗi a banki ana samu ko to in ya rubuta ya ba da miliyan guda ko miliyan goma in ka je zaka samu saboda ba shi da ajiya to imanin nan shine wani abu shine babbar ajiya cikin addini shine yake kowane aiki kaga shi bismillahir rahmanir rahim daga imaninsa ne ya dauko bismillahir rahmanir rahim ya rubuta sai aka warke sarkin paris a zamanin sayyidina umaru ciwon kai ya dame shi rasa inda zai takansa aka nemi likitoci suka yi suka yi ba a samu ba to bai musulunta ba lokacin sai ya aika wajen sayyidina umaru ce ina neman taimako ciwon kai ya same ni nayi nayi nayi ban samu sauki ba ko kuna da wani abu na magani irin naku na addinin ku sai na wuce akwai sai ya sa aka bismillahir rahmanir rahim kafa daya sai aka naɗi laya sai aka yi wani wata hula mai tsada irin ta sarauta sai aka sa a ciki sai aka ce a kai masa wannan hula ta sarauta insha Allah in ya sa ta akan sa ba zai ƙara jin wannan ciwon kai ba shike da aka yi masa da ya ɗora wannan hula shikenan sai ciwo ya warke to daga nan aka samu cewa shi a iya yi wa kafiri laya tunda sai nan ya yi wa kafiri laya a ce ko kafiri ai masa laya balle musulmi tunda sai namur ya yi wa kafiri laya wato kisra inda hu min sulaimana wa inna bismillahir rahmanir rahim allah ta'ala walayya wa atini muslimin qalat ya ayyuha waftuni fi fi amri ma kuntu qadiyatan amran hatta tashhaduni qalu na an uruqu wa tin ulu ba'sin shadid wa lamru ilayki fanzuri ma za ta'murin qalat inna al muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha zilla wa kadhalika yaf'alun وإني مرسلة إليهم بهدية فنازلة بما يرجو المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتيني الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم من أذلة وهم صاغرون za mu fidda su daga garin in ba su zo suna suna sallah suna musulmi ba ta ce na yanke shawara ina nan ina tahowa tare da sarakuna na mu zo mu ga menene kake kira zuwa zuwa ga abin da kake kira din قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين to har yanzu sai na Sulaimanu bai manta cewa inni wajadtu imra'atan tamliku wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim ba bai manta cewa tana da wani babban garin da ban taba ganin irin sa ba bai manta wannan magana ba sai ce to yanzu da abin da za a yi gadan nan da huda huda yace bai taba ganin irin sa ba to ya kamata a ɗauko mini gadan nan kamun ta zo gadon nan ya zama an kawo shi nan idan abin ya zama aure za mu yi ma shi kenan gadon ta ya fara zuwa in ko ba aure za mu yi ba dama kayan kafiri tun da ba riga an rubuta yarjejeniyar zaman lafiya da shi ba garima ne amma in ta zo ta riga ta musulunta wato dukiyarta ya zama haramun jininta ya zama haramun mutuncinta ya zama haramun saboda haka a kawo mini gadon nan kabla an ya tuni ya ku jama'a akwai wanda zai iya kawo mini gadon nan kamun ta iso garin nan ya ce a ce gadon nan ya iso nan قال وعفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ka san dai nisan tsakanin kudancin yaman da kudus amma a ce za a kawo gadon sai aka samu wani katon aljani ya gaida sai na suleiman ce ni zan kawo maka gadon kamun ka tashi daga shari'a zan kawo maka gadon kamun ka tashi daga shari'a idan ina son wanda ya fi ka sauri
قال الذي عنده كفرتك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما أشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم da Sulaiman ya ce ni ina son wanda ya fi ka sauri ne to ashe ga wani waliyi kusa da shi Asif ibn Burkhaya marubucinsa ne ya ce haka kake so eh ya ce to ni in Allah ya yadda in ka daga idonka haka sama kamun ka dawo da idonka na kawo gadon jama'a ƙur'ani fa muke karantawa ba jarida ba ba littafi wani littafi ne larai ba fihi kenan wannan an tabbatar akwai karama ko babu wanda ya ce babu fa ya yi ƙarya babu a wajensu idan ba ka da kuri a banki ba ka da kuri a banka ɗai karka ce kowa ma haka kai dai ka ce ba ka da kuri a banki ba ka da kuri a banka ɗai karka ce kowa ma ba da kuri a banki ba da kuri a banka ɗai tun da muka zo makaratun nan annabi musa ya je ya ga allah ya yi magana da allah kowa ne yake ganin allah ya magana da allah mu a cikin mu bayin allah to ga musa ya ga allah ya yi magana da allah amma a cikin hijabi na irin martabarsa mina shajarati an ya musi in yana allah rabbul alamin wannan mu'jiza ta tabbata ko Dawud da Sulaimanu sun ce sun gode wa Allah suna jin maganan tsuntsaye da maganan dabbobi yanzu muna jin maganan tsuntsaye da dabbobi me kenan mujiza mujiza gaskiya ce ko to ga yanzu Sulaimanu annabin Allah ne mursali ne amma yana so ya jarraba ikon Allah bai amfani da mujizarsa ba da ya amfani da mujizar sai ce gado zo zai kasa zuwa ne dole zai zo gado zo sai ya zo amma shi zai jarraba kamar yadda sai na umaru da aka yi fari ya fita da abbasu amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daji yace ya Allah lokacin da annabin ka yake cikin mu duk abin da ya dame mu irin fari din nan annabin mu muke nuna maka ka babu biyan bukata to yanzu annabi ba ya to gafaffan sa albarkar darajar wannan ka bamu ruwa sai Allah ya kawo ruwa kowa ya san Umaru yafi yafi Abbas to sai na Suleiman yana neman ya bayyana karama ne wani ya ce zai kawo kamun a tashi daga daga shari'a yace ana son abin da ya ka sauri wani ya ce in ka daga idonka kamun idonka ya dawo na kawo gadon gadon fa ba wai dan karamin gado ne ba gado ne wasu malamai sun ce sabinsa tamanin tsawo fadinsa arba'in banda abubuwa da suke ciki na na na gwalagwalai da zabar da sauran abubuwa masu tsada kuma da za ta fito sai da ta sa aka shigar da gadon wani wuri aka kulle aka sa kullewa aka sa kullewa sai da aka kulle sa bakwai ta ce a mai da hankali kai da na ajiye ka kamun na je na dawo kada komi ya faru cikin mulki na in samu mulki na lafiya lau amma a lura da gadon nan shikenan asibin burkaya waliyi ne daga cikin waliyai a cikin addinin annabi Suleimanu don Allah waliyi na addinin annabi Suleimanu da waliyi na addinin annabi Muhammadu wa ya fi daraja dolinka dolinka in ka ce a'a ai mutan da lallai ga wata waliya ma zamanin annabi zamanin bani Isra'ila Allah ya magana da ita mahaifiyar annabi Musa Allah ya magana da ita ba annabi ya bace ga wazir annabi Isa Allah ya magana da ita ba annabi ya bace shin da waliya siddiqiya ta zamanin bani Isra'ila da waliya siddiqiya ta zamanin annabi ya fi daraja wajen Allah da Allah ya muke karanta Qur'ani ne ko mun ce mun yi imani da shi amma waɗansu ɗaya bi waɗansu aburci su jefar su ce banda waɗannan kuku yadda afa tuminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd kawai wani ya ce ya samu salatu fati kawai duniya ta tashi wai wani ya ce ya samu salatu fati kawai shi kenan duniya ta tashi to in ya ce Allah ya masa magana fa wa auhayna ila ummi musa an ardihi fa za khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radu ilayki wa ja'ilu min musa wannan duk magana Allah ne da kansa yake fara wa annabi Musa da mace nan wa fi daraja to waliyin zamanin bani isra'ila da waliyin zamanin annabi Muhammad wa fi daraja to kuma ana annabi Muhammad ma namiji da mace wa fi daraja namiji to ashe mu shi mai salatu fatiha da ya ce Allah ne ya bani ma ba wani mamaki Allah ne ya bani salati salati ayi wa annabi tun da yace ayi wa annabi ayi shi ba annabi ba kenan tun da yace salati ne amma za a yi wa annabi ashe ya nuna kenan shi ba annabi bane saboda haka sai a wautar da mutane a dagula musu kun fahimta ko kun gane a bakatar da hankalin mutane wannan alkurani ba shakka ciki duk abin da ya faɗa ba shakka ciki abdan min ibadina annabi Musa da kansa Allah ce zan tura ka wajen wani bawa daga cikin bayinmu har yanzu Allah bai faɗi sunan bawan ba sai da ji wajen malamai a ce ko Khadiru ne annabi Musa kenan aka tura shi wajen wani waliyi ne yayi karatu wajensa kuma yayi karatun din mun karanta karatun cikin Qur'ani har annabi Musa sallallahu alaihi wasallam ce da da Musa yayi hakuri da mun karu da ilimi da yawa fiye da wannan don Allah waliyin wani zamani da aka yi zamanin Musa da waliyin da aka yi zamanin annabi Hudu wa zai harasu a daraja inda an yadda da kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas don Allah mutane in sun bata kai karka sha giya irin nasu kai ma ka bata duk duniya ba mutumin da baya kuskure komi malantarsa sai annabi Muhammad kadai sallallahu alaihi wasallam saboda haka in malami ya yi kuskure a bi shi wurin da bai yi kuskure ba wurin da ya kuskure a bar shi da Allah a ce a nema masa gafara amma ya bata kai ka san ya bata amma ka bi shi ya ce istighfari ba kyau salatu annabi ba kyau la ilaha ba kyau ba waliye ba bule ne amma siyasa ta shi sallah ka ce duk wa'annan gaskiya ne don Allah wannan gaskiya ne don Allah mutane don Allah ku saba mu da lafiya mu haɗa kai mu zauna lafiya mu koma kan Qur'ani nan namu mu karyata kowa in ya karyata Qur'ani kowa ya karanta Qur'ani ce ƙarya yake yi Qur'ani yayi gaskiya amma kame kame kame kame kame shi musulmi ba a yin kame kame don a durmuyar da shi ana yin kame kame don a fito da shi cikin haraka idan ru da bishiwa da wasu to gashi dai yanzu wali ya ji ya dauko gado daga tafiya na wajen wata guda ko fiye da wata guda yanzu a cikin iftawar ido shi wannan ya ce da ya ce uhibbu ajala minka ƙarar da inda min ilmin min alkitabi an ce shi yana da ismu lahir azam ilmin min alkitabi ana atika bi zan kawo maka gadon qabla an yartadda ilayka tsarfuka kamun ka kifta ido na kawo gadon faran mare mustaqirin da nan da nan ko annabi sai wanda yi haka sai ga gado a gabansa da ganin gadon sai ji tsoron Allah sai ji tsoron Allah فلما رأى موسى قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وأن أبو بوادي الله ينا ينسل دي جربيني ya nuna mutane ni mai godiya ne ko ni mai butulci ne duk abin da na nema sai Allah ya yi ka Allah na jarraba ta don dai Allah nuna mutane ni mai godiya ne ko ni mai butulci ne Allah na gode Allah na gode Allah na gode dama Allah ya faɗa tun daga farkon isar ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الحمد لله الحمد لله to in Allah maka nima ka gode wa Allah an ni'matu ashukru qaidun ni'matil mawjuda wa shukru saidun ni'matil mafquda ka gode wa Allah in ka gode wa Allah to ka dabaibai ni'mar da ka samu kuma ka je farautar ni'mar da baka samu ba domin la yin shakartum la azidannakum za ka samu karuwa saboda ka mai ta gode wa Allah da yawan mutane ya haɗa mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabawa ya fifita wa cikin dukkan al'umma ba kawo mu masu neman su lalata lamarin mu su ce annabi bai da Allah bai da waliyai bai da masu duk musulmin nan kafirai ne kaji wai a rediyo ana karanta ce duk mutumin da wai bai san la ilaha da kaza da don ka san la ilaha duk banza ne sai ka san menene da menene da Allah wa ya taba sa sharadi randa mutum zai musulmi sai ya zama malami tukuna wai yaushe aka sa sharadin randa mutum zai musulmi dole sai ya zama malami a karbe shi maganan malam ta baro malamai mana in mutum ya zo zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a faɗa masa ma'anan wannan babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah annabi kuma na yarda ba Allah ne manzo Allah shikenan tauhidi ya samu amma sai ka san menene shurudul rububiyyati shurudul uluhiyyati menene malami kowa ake so ya zama in ba in ba haka ba kai kafiri ne baka san tauhidi ba wannan duka bata al'umma ne don Allah jama'a mu dawo kan gaskiyan da muke kai malaman ba su kuskure ba balle aka mana cewa Allah kuma bai taba ba wani mutum rariya ka je ka tankaɗo mini bayina waɗanda ka tankaɗo min ka kawo min na yadda wanda ka zubar na yadda Allah bai ce haka ba nakiru to shi nan yanzu dai gado ya zo annabi Sulaiman ya gode wa Allah ya ce haza min fadli rabbi wannan daga farlan Allah ne li yabbo ne bai jarrabe ni a ashkuru cin zan gode masa am akfuru ko zan masa butulci faman shakara fa inna masu nafsi duk wanda Allah masa ni'ima ya gode wa Allah to yayi dan kansa ne domin Allah zai kara masa in yayi godiya la in shakartum la azidannakum wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim duk wanda ya Allah butulci bayan Allah ya masa ni'ima to a ce masa da shi da kayansa duka da duk duniya ma Allah ya wadata gabarin kowa da kowa ma duk bayin Allah ba sa kara Allah komai cikin mulkinsa ko duk gaba ke da sun zama musulmi kamar mala'iku ba sa kara masa komi da ko duk gaba ke da wasu musulmi ba kamar shaidanu ba sa rage masa komi fa inna rabbi sani Allah ubangiji na ghaniyun mawadaci ne gaban dukkan halitta gani anil alamin karimun shi mai baiwa ne wanda ko ka kafirce masa ka kafirce masa tunda kai bakonsa ne har ka mutu ya dinga baka baiwa kenan domin duk wanda ya zo duniya bakon Allah ne Allah ne kawo shi daga babu ya aje shi akwai to Allah ya ce mu girma baki saboda ko kai kafin ne zai baka numfashi zai baka ruwan sha zai baka abinci zai baka wurin kwana zai baka lafiya har kwanan ka ya ka don kai bakonsa ne amma ran da ka mutu ka kade sai azaba fa inna rabbi ghaniyun karim ya wada daga barin halitta kuma karimi ne ba zai fasa karamcinsa ba don ka kafirta قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون masu neman ɗariƙa ga shara'in ɗariƙa don ba sai na samu ninku na kama ba na farko ɗariƙa tijjani in an shiga ba a fita alkawari ne istighfarin da zai zama dole a kanka da salatin zai zama dole a kanka da la'ilan zai zama dole a kanka bai zama dole ba sai ran da ka karbi dariga in ka karbi dariga ya zama dole saboda wal yufu nuzurahum tilas mutu ya cika bakaci wa auhu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan dole ka cika alkawari to in an shiga ba a fita saboda wannan wa auhu bil ahdi ba har tijaniya da wata dariƙa ko ba a zuwa ziyara wasu waliyai sai wanda suke cikin tijaniya ma'anar ziyara bara wanda yake gidan shehu tijani ya wuce ya dauki koko ya tafi bara gidan gidajen wasu waliyai kulawa da sallah girma iyaye in ko mace ce ya girma mijinta sannan jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ba a shan taba duk wanda ya kai wannan sharuɗa to na bashi da ya shehu tijani ya nemi wanda ya iya ya koya masa yadda ake yin lazimi da wazifa wazkur isma rabbika bukratan wa asila da wazifa da zikirin juma'a kuma a samu kaddamin da ya rike hannunsa ya rika nuna masa yadda yadda zai rika yi kullum kar ya sake balle ya jefar duk wanda ya karba na bashi fatiha qala nakiru la arsha nan zaka ta diyan tukunu alladhi la yatunun qala sai sulaiman yace to an kawo dai gado yanzu abin da nake so a yi a dan canja masa kamanni mu duba mu ga za ta gane gadanta ko ba za ta gane ba shi sai aka dan canja kamannin gado sai aka aka shirya aljannu aka shirya aka yi mata wani irin gini kamun ta zo aljannu suka yi saurin wani gini sabo na glass aka sa ruwa yana gudana a ƙarƙashin ginin gashi daɓen na na glass ne ana ganin ruwa yana gudu ga kifaye suna yawo amma kuma ba ruwa ba ne daɓe ne a cikin gidan wanda aka shirya domin ta to sai aka shirya annabi sallallahu alaihi wasallam aka sa masa gadonsa aka sa fadawa suka zauna mutane suka jeru aljannu suka jeru shedanu suka jeru tsuntsaye suka zo a gagarin nata yana aji waje daya to shikenan sai ya ce ta shigo Eh, da yace nakiru la arsha na zura ta tadi am takunu min alladhina la yahdu za mu gane shin za ta gane ne in an canja kamannin gadon ko ko za ta shiga cikin wanda ba ta ganewa in an dan canja kamannin sha'anin su to saboda haka sai ta shigo
فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين
qala nakiru la arsha nan zura ta tadi am takunu min alladhina la yahdu falamma ja'at ila hakaza arshuk qalat ka annahu wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin tana tafiya tana tafiya sai aka ce mata da ta iso sai aka ce shin kamar haka gadonki yake ƙara sai ta ce ka annahu kamar koshi da da farko an ce shin wannan ba gadonki bane da ta shine a watan da aka ce ka an a haka za a shuki shin haka gadonki yake ta ce eh ka annahu kamar koma shine utina al-ilma min qawliha mu dai mun gode wa Allah in ji annabi Sulaimanu mu wa musulmi mun gode wa Allah wa utina al-ilma min qawliha an ba mu ilimi tun gabanin ta mu annabawa ne ƴaƴan annabawa jikokin annaba domin jika annabi Ibrahim ne wa utina al-ilma min qawliha babban abin da Allah ya ba mu fiye da na kowa wa kunna muslimina mu musulmi ne babbar kyauta kenan mutum ya zama musulmi duk abin da mutum ya samu ba musulmi bai samu komai ba musulmi shine ya samu komi idan mutum ba musulmi bane amma na jin daɗin duniya to bujimin bujimin sarkin fawa ne duk abin da yake zuwa bashi amma daga nan zuwa ranar jajibiri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana lafiya Allah ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce Allah ya ba mu ikon binta Allah ya kiyaye mu girman kai da zalunci Allah ya kiyaye mu girman kai da zalunci Allah ya ba mu arzikin bin gaskiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya jika mu jikin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ya saka shi wurin mu da alheri albarka ne sallallahu alaihi wasallam alherin duniya da lahira kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun su Allah ya biya bukatun su Allah ya biya bukatun mu da bukatun su abin da muke nema Allah ya ba su abin da suke zo Allah ya kiyaye su albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين